بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 26 ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 46 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim a inda in ba a manta ba muna karatu ne a cikin kitabul iman wato matattarar da ke bayani dangane da imani ƙa'idojin shi sharuɗan shi da kuma rukunan shi muna cikin babu bayanin imanin ladhi yudkhalu bihil janna babin da ke bayyana irin imanin da da shi ake shiga aljanna anna man tamassaka bima umira bihi dakhala aljanna da kuma tabbatar da cewa wanda duk ya riko da abin da aka umarce shi da shi a musulunci ta zai shiga aljanna ma'anar imanin da ake shiga aljanna da shi shine imanin da aka yi tsantsa ba tare da ainihin sofanan shirka ko kuma abubuwan da ke biyo baya da ke lalata shi ba haka kuma shari'o'in musulunci da suka shafi sallah azumi zakka hajji sadar da zumunci waɗannan suna daga cikin dokokin da in musulmi ya riƙe su to babu shakka zai ainihin shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mun karanta hadisai masu yawa waɗanda suka tabbatar da abin da imamu muslim ya kulla a cikin wannan babi hadisi na ɗari da sha shida za mu tashi akan inda imamu muslim ya ce wa haddasani abu bakar ibn ishaq haddasana affan haddasana wahayb حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا wannan hadisi sahabi abu huraira ne ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda yace anna arabiyyan ja ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani balarabe mutumin ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala ya rasulullah wannan ba ƙauye ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dillani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu aljanna nuna mini aikin da in na aikata zan shiga aljanna qala annabi yace ta'budullah ka bauta wa Allah la tushriku bihi shay'a karka hada shi da komai jama'a kun ji nau'in imanin da ake neman kayi ya shigar da kai aljanna ka bauta wa Allah shi kadai bayan ka yi imani da shi kar ka hada shi da komai to za ka shiga aljanna sannan wa tuqimu salatal maktuba ka tsaye da sallah ta farilla azhar la'asar magariba isha da sallah asuba wa tu'addi zakatal mafruḍa sannan kuma zakka wadda take farilla ce a cikin dukiyarka ka tabbatar ka bayar da ita وتصوم رمضان sannan ka azumci Ramadan qala da mutumin ya gama jin waɗannan jawabai daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la azidu ala hadha shay'a ba zan ƙara komai akan wannan umarnin da kai min ba wala an minhu sannan ba zan rage komai daga ciki ba falamma walla qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da wannan mutum ya juya ya tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna wanda ke farin ciki ya ga wani dan aljanna falyanzur ila hadha to ya dubi mutumin nan mana wannan mutum ya tabbata dan aljanna da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda Allah ya sakankantar da zuciyar manzon Allah akan cewa tabbas wannan mutum zai kiyaye dukkanin abubuwan da ya ambata ina fata an gane idan kuka lura da wannan hadisin kusan ba shi da bambanci da ainihin mafi yawancin hadisan da suka wuto baya sai dai jumlar shi ta ƙarshe wadda ta tabbatar da cewa wannan mutum ya ainihin wato tabbata ɗan aljanna da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin maganganun da muka gabatar a baya idan jama'a ba su manta ba dangane da abin da ya shafi musamman hadisin ƙarshe da muka karanta jiya wanda ya kama da wannan mun ɗauko magana al-Imam al-Qurtubi wadda yake bayyana waɗannan irin hadisai waɗanda suke nuna takaituwa akan ayyuka na farillai ba tare da ainihin ayyuka na nafilfili ba mun ji irin yadda malamai suka ainihin yi bayani a kansu asali ba wai ana nufin ka wulaƙanta sallan nafila ko azumin nafila ko kuma sadakoki ko kuma ayyukan alkhairi ba ne sai dai ana nuna maka ne asalin abin da Allah ya ɗora maka su ne waɗannan ma damar za ka iya idar da su a bisa yadda suke shi kenan babu wata matsala to amma in har ya zama sakaci ne ko rashin ganin muhimmancin na filfili ko mustahabbai ya sa ba za ka yi su ba wannan kuma malamai sun tabbatar da cewa kai abin zargi ne sannan al'imamul qurtubi abul abbas ya ba da ansa cewa mafi yawancin mutanen nan da ke zuwa suna tambaya annabi yana bayyana musu waɗannan farillai mafi yawancin sabbin musulunta ne mutumin da yake sabon musulunta ba a jibga mushi wasu abubuwa daga cikin nauyace-nauyace na musulunci ana ƙoƙarin ne ya rike abubuwan da suke su ne asalin musulunci din tare da masaniyar cewa kuma dukkan mutanen da suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa wasa da ibadoji waɗanda suke na filfili ne da makamantansu allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi yana daga cikin hadisai mafiya inganci a duniyar hadisai domin yadda ka ji imam muslim ya fitar da shi haka bukhari ma al'imamu ahmad na ya fitar da wannan hadisi hakanan al'imamu abu awana a cikin littafin shi al-musnad haka al'imamu abu nu'aymin a cikin littafin shi al-mustakhraj dukkaninsu sun fitar da shi kamar yadda muka yi ishara a baya wani lokaci can wannan hadisin kaga a cikin shi baka ji bayanin hajji ba shin wannan yana nufin kenan a lokacin ba a farlanta ko shar'anta aikin hajji ba in ba manta ba har wayo a can baya dai mun ɗauko wasu maganganu waɗanda alƙadi iyal ya ba da amsa su wanda al'imamu ibn salahi ya biya tace su wanda takaitacciyar amsa ita ce rashin ambatan aikin hajji a cikin wannan riwayar baya nufin bata sai dai haƙiƙanin abin da ya faru shine ne aikin hajji ɗin wata riwayar ta ambata wata riwayar bata ambata ba kenan mai riwayar da imam muslim ya ruwaito wannan hanyar ta wurin shi shine ba a samu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi shari'o'in musulunci ne gaba ɗaya sai dai wanda ya haddace su madalla ya haddace wanda kuma bai haddace ba shi kenan amma wannan baya nuna babu aikin hajji daga cikin rukunan musulunci ko kuma daga cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa ainihin wannan mutum Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي, لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوب وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأن حديث الإمام مسلم يا ساموش دجمال منش الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة cikakken sunan shi Abdullahi dan Muhammad dan Abi Shaiba da kuma ainihin malamin shi Abu Quraibin shi kuma cikakken sunan shi Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamdani mutumin kasar Kufa ne sai ainihin shi Muslim ya ce waɗannan malaman nashi su biyu ne suka bashi wannan hadisi wallan zuli abi kuraibin amma lafazin da zai kawo mana lafazin abu kuraibin ne kala waɗannan malaman nashi su biyu gaba ɗaya suka ce haddasana abu mu'awiya malamin su abu mu'awiya mai suna muhammad dan khazim khazim ba hazim ba muhammad dan khazim at-tamimi as-sa'di abbarir kofi babban malami ne amma Allah madaukakin sarki ya ɗora mishi ciwon makanta tun yana wajen shekara takwas amma kuma haka ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mahaddata ainihin wato alkur'ani da hadisi har ma aka ce yana daga cikin mutanen da suka fi kowa hadda a cikin almajiran ainihin shu'uba a cikin almajiran a'amash gashi ya ce anil a'amash ya karɓo daga malamin shi al'amash al'amash na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi cikakken sunan shi suleiman dan mihran al-asdi mutumin ƙasar ainihin kufa ne ƙwararren malami ne gogagge wajen karatun alkur'ani da kuma ainihin gogewa a cikin hadisi sai dai yana da ɗabi'a ta tadlisanci kamar yadda zamu zo mu tattauna ta jin kaɗan insha Allah ta'ala to shi Ahmad shi ce an Abi Sufyan ya karɓo ainihin wato wannan hadisi daga Abu Sufyan Abu Sufyan ba wai Abu Sufyan wanda yake sahabi ba na fata an gane sunan Sufyan ana karanta shi da wasali ɗayan uku kana iya cewa Abu Sufyan sa sinun kai mata fatha Abu Sufyan kana kuma iya cewa sifiyan kai kasara ga sunan sifiyan sinin din kana kuma iya yin damma ka ce ainihin sufiyan cikakken sunan wannan malamin shine talhatu dan nafi ba quraishi ne mutumin kasar wasu ta iraq Allah madaukakin sarki ya taimaka tabi'i ne wannan na daga cikin riwaya tabi'i daga tabi'i amash tabi'i ne shi ma abu sufyan tabi'i ne yace an jabirin ya karbo wannan hadisi daga jabir قال جابر يتي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان بن قوقل قوقل ونمتم ميسونا نعمان بن قوقل wannan na ɗaya daga cikin ainihin wato mutanen ƙauye kamar yadda sauran da suka zo duk suke ta tambayoyin can suna daga cikin ainihin wato mutanen ƙauye da suka rinka tahowa su ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambayoyi saboda labarin addinin musulunci ya je gare su ta hanyar masu yin wa'azi da annabi ke turawa garuruka da ƙauyuka shine sai su niko gari sai su taho domin gabatar da tambaya kenan a yanzu idan ire-iren waɗannan sun faru daga cikin hanyoyi masu sauƙi hanyoyin sadarwa na zamani labari ya je gare ka ka samu labarin malama ne wa'azi ya ce kaza ko ya ce kaza sai ka buga mishi ta lambar waya ko ka tura mishi email ko kuma wasu abubuwa makamantan haka musamman ga mutanen da ainihin kansu ya waye to Nu'manu dan Qawqal yazo yace faqala ya Rasulullah yazo yace ya manzon Allah ara'aita idza sallaitu maktuba ya kake gani idan na kula da sallolin farilla ina yin sallar farilla da kyau wa harramtu harama kuma duk abin da yake haramun ne ina kiyayewa bana aikata shi wa ahlaltu halala sannan duk abin da yake halal ne ina kula da shi ainihin wato ina yin gwargwadon iko na ko kuma abin da naga cewa ina bukata domin ita aikata halal sai in kana da bukata da za ka rayu baka ci tuwo ba baka sha fura ba ba wanda zai ce kayi laifi sai ka ci abin da zaka ci tunda halal ne amma ka'ida ita ce duk abin da yake halal to ka tabbatar da cewa halal ne kai karambani ka haramta shi ya manzon Allah in na kiyaye waɗannan dokokin a adkhulul janna zan shiga aljanna fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am sai manzon Allah yace kwarai da gaske zaka shiga aljanna matakar ka kula da sallolin farilla matuƙar ka kula da haram ka kiyaye ka tsare duk abin da yake halal ne tabbas aljanna za ka ainihin shige ta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan hadisi wannan hadisi imamu muslim shi kaɗai ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba amma ahmad ya ruwaito shi kamar yadda ainihin al'imamu abu awana da al'imamu nu'aimin dukkaninsu sun ainihin fitar da shi Allah maɗaukacin sarki ya taimaka dangane da wannan an'ana da ta faru ga wani ɗan bayani zan karanto mana musamman ga ɗaliban ilimi sai su natsu su je a inda mala yace al-mas'alatu thaniya waqa fi hadha al-isnad an anatul a'mash wa huwa mudallis wal mudallis idha an'ana la tuqbalu riwayatuhu illa in sabata illa an yathbuta sama'uhu min jihatin ukhra idan mutum ya bayyana a wurin malaman hadisi yana da ɗabi'a ta maguɗi ko kuma rufa-rufa a wajen hadisi wadda suke kira tadlisanci shine ya ruwaito hadisi wurin mutumin da ba a karɓan hadisi a wurin shi in ya zo sai ya ambace shi da wani suna ko in ya zo sai ya ainihin wato yi wata hikima wadda zai kauce daga abin da ake ainihin wato neman ya kawo shi keke da keke sai a ce tadlisanci ya faru idan tadlisanci ya faru malamai ba sa karban hadisin mutum matuƙar ya ce an to kuma a nan amash yana da tadlisanci gashi kuma a cikin wannan isnadi ya ce an to amma matsala kuma gashi hadisin a sahihu muslim ya zo in ka ce ba za ka karɓa ba da ishi ne sai a ce dubi girman sahihu muslim in kuma ka ce za ka karɓa sai a ce to ai ga an ana nan an ana kuma ta zo daga mudallis malam ya ce wa jaban nawawi rahimahullahu ta'ala bi anna ma kana fi sahihaini عن المدلس بعن محمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى إمام النووي سيباد وتأمسى دنقلنيا باوي أمسى مسمى أكون ونبا yace duk inda ka ga mudallisi ya ruwaito hadisi da an ana in dai a cikin bukhari ko muslim ne to za a karba da fassara cewa ya tabbata cewa ya ji kuma an ruwaito wannan ainihin hanya da ya ji din ta wata hanyar daban ko da ba a kawo ta a nan cikin sahihul bukhari ko muslim ba wannan amsa ce a jimillance amma a wurin malaman hadisi ba za ta gamsar ba domin matsala ta riga ta faru mai tadlisanci ya yi an'ana sau da haka matsala ta faru a cikin bukhari ne ko ba a cikin bukhari ba malaman hadisi a jimillance za su ce matsala ta faru to cewa duk wanda aka gani in a cikin bukhari ne za a ɗauka a kan yaji kuma a ƙaddara cewa ya zo ta wata hanya duk wannan ɗauka ne kuma ƙaddarawa ce amma ba ta gamsarwa a wurin malamai gogagu don haka sai malam yake cewa wa ahsan min hadha ma qalahu adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala fil mizan mafi kyawun amsar da tafi waccan ta nawawi ita ce maganar da al-imam adh-dhahabi ya amsa a cikin littafin shi al-mizan ودونك نصه ga abin da al-imam al-imam az-zahabi yace wa huwa yudallis yace babu shakka a'mash yana tadlisanci wa rubbama dallasa an da'ifin me yiwa ma wani lokacin tadlisancin da zai yi rufa-rufar da zai rufa sunan rufewar daga sunan mutum ne mai rauni wala yudra bihi kuma ba za a iya gano kowa ne ba fa mata qala haddathana fala kalam don haka duk sanda a'amash ya ce haddasana ba wata magana sai a karbi hadisi wa mata qala an duk wasan da ya ce an tafarraka ilaihi tadlis to sai a zarge shi da cewa ya yi halin nashi na rufa-rufa illa fi shiyukhin lahu akthara anhum sai dai in ya yi wannan an ana ne daga ɗaya daga cikin malaman shi waɗanda yana yawaita karɓo hadisai daga gare su ka Ibrahim kamar Ibrahim Nakhai wa abi wa'ilin wa abi salih samman idan daga waɗannan ɗayan mutane uku ne ko makamantansu waɗanda shu'uba yana yawaita ruwaito hadisi da gare su idan ya ce an to fa inna riwayatahu an misli an hada sinf mahmulatun ala littisal idan har yayi riwaya daga irin waɗannan malaman to ko da ya ce an to ita ce ake ɗauka akan ya tabbata ya ji daga gare su wannan maganar zahab ya faɗe ta a cikin mizanu na itidal mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu ko shafi na dubu biyu da ɗari biyu da ainihin wato ashirin da hudu intaha kun ji maganar zahabi yanzu wannan maganar ta zahabi ko ita ce amsar keke da keke na wannan wurin sai ce fariwayatuhu huna min hadhal qabil kaga wannan riwaya tashi ta nan to ta zo ta irin waɗannan ne da ake magana domin faqad rawahu an abi salihin fi sanad ati za mu zo isnadin da za mu karanta nan gaba za mu ji daga abu salihin samman ya ruwaito shi an fahimta fayakunu mimma sami'ahu minhu dan haka sai zama kenan wannan isnadin da ainihin muka ji yanzu akwai tadlisanci ko akwai an ana ta ainihin wato a'amash a ciki to tunda a gaba za mu ji ya ce an abi salihin to babu shakka kenan ya tabbata ya ji daga ainihin abu salih ina fatan an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai ce fatanabba dan haka sai ka faɗaka akan haka wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab wannan ita ce amsa amma amsar da imamun nawawi ya faɗi ya sha faɗin ta a wurare da dama a cikin littafin shi na daga ciki akwai littafin shi at-taqrib wa taysir wannan amsar gaskiya dunkulalliya amsa ce amma ba ta isarwa a inda aka riga aka samu matsala an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am a'a ai an buga misalin waɗannan ne a matsayin shi yasa ka ji na ce waɗannan guda ukun da makamantansu ƙa'idar ita ce dukkanin malaman da aka ji ya yawaita riwaya daga gare su to kawai shi kenan ko ya yi an ana sai a ɗauki wannan an ana a kan yaji waɗannan misali ne aka ibrahimun naka'i abu salih sam'a a samman sannan sai abu wa'il misali ne wannan aka yi idan aka samu wani na hudu ko na biyar ko na shida wanda yake yana yawaita riwaya daga gare shi to ko yayi ana ana babu matsala Allah ya taimaka na wa alaikum salam an shu'uba na ce a an al'amash ne an al'amash ne shu'uba kan ai tadlisanci ba shi ba hanyar shu'uba na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am shiwa ba lallai ba ne ba lallai ba ne sai ya zama malaman duk da kai karatu a wurinsu a lokaci guda kai karatu wurinsu almuhimmu dai kasaratun riwaya ake tabbatarwa cewa yana da yawan riwaya daga wurin waɗannan Allah ya taimaka wa alaikum salam wa a mashi tarihin shi yana koyi da cikin kutubin rijal tahzibut tahzib tahzibul kamal sayru alamin nubala ميزان الاعتدال duk waɗannan alkamil fi du'afa'ir rijal duk waɗannan tafan sun yi tarihin shi wasu suna kawo tarihin shi saboda asalin shi malamin hadisi kamar tahzibut tahzib da tahzibul kamal da ainihin wato ikmalu tahzibul kamal da makamantan waɗannan wasu kuma suna kawo tarihin shi ne saboda wannan matsalar tadlisancin kamar alkamil fi du'afa'ir rijal na ibnu adiyyin da kuma ainihin littafin mizanul i'tidal da lisanul mizan dukkanin su waɗannan guda uku na ƙarshe sun kawo ne saboda wannan matsalar ta tadlisancin na aka ga imamu zahabi ya bada ansa a kanta a cikin littafin mizan ɗin Allah ya taimaka wannan hadisi da yana daga cikin hadisai waɗanda suke bayyana girma na ainihin wato riƙe asalin musulunci tsantsa ba tare da shirka ba akwai waɗansu hadisai waɗanda daga cikin waɗanda ainihin wato na mana ishara a baya ina so ainihin zan karanta mana kaɗan daga cikin ainihin waɗannan hadisan insha Allah ta'ala gashi waɗanda ma ya kawo cikin sharhi yace wa min huna yadhharu ma'ana al-ahadith allati ja'at fi tartibi ko tarattubi dukhul al-janna ala mujarrad tauhidi ma'ana jin cewa matukan mutum ya rike tauhidi zai shiga ainihin aljanna to waɗannan hadisai ga wasu waɗanda za su ƙara fito da ma'anarsu ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة manzo Allah ya ce ba wani bawa da zai faɗi la ilaha illallah kuma ya mutu akan la ilaha illallah sai ya shiga aljanna ma damar ya faɗe ta ya tsayu a kanta bai kafirce mata ba bai warware ta ba to sai ya ainihin shiga aljanna qultu abu zarrin da yaji manzon Allah ya ce haka sai ya ce wa in zana wa in saraq ko da ya zina ya yi sata kala wa in zana wa in sarak annabi ya ce ko ya yi zina ya yi sata in dai ya mutu akan la ilaha illallah sai ya shiga aljanna kala ha salasa so uku annabi ya faɗi haka abu zarra yana maimaita tambayar shi sun maƙala fin rabi'a sannan ana hudu sai ya ce ala rahmi an fi abi zarri ko abu zarri kaki sai mutumin nan ya shiga aljanna matuƙar ya ainihin faɗi la ilaha illallah فخرج أبو ذر يقول سي أبو ذر يفتى yana mamakin wannan kalma yana cewa wa in razima an fa abu zarri ko abu zarri ya ki sai wannan mutum ya shiga aljanna Allahu akbar yana mamakin abu wannan hadisin yana nuna falala ne da girman la ilaha illallah ba yana nuna maka bane ka je kai ta zina kai ta sata saboda ka faɗi la ilaha illallah cewa babu komai la ilaha illallah za ta kare ka a'a yana ƙoƙarin bayyana maka girman la ilaha illallah ne saboda haka kakka juya ɗaya ma'anar ka kalli cewa to kenan matuƙar ni ne la ilaha illallah ne duk abin da na aikata babu komai idan ka fahimci haka to kenan sai ka fahimci hadarin da shirka take da shi da kuma hadarin da bid'a take da shi da hadarin riya ko sum'a ka rinka yin abu dan aji a bada labari ko aje a yaba ko makamantan haka sai ka gane hadarin da waɗannan suke a kan la ilaha illallah ka na fata an gane sannan kuma fihima an ubadata bin samiti an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتي وانا حديثي نا عبادة دان صامد وانا بخاري دا مسلم سكرويتو النبي يتي وانا دي شهد باب أبن بوتاوا دا قسكيا سي الله شيك رباش دا أبو كنتا ليا وأن محمدا عبده ورسوله يكما شهد لله محمد باوان الله نيكو من زون الله ني وأن عيسى عبد الله ورسوله كما يشهد تيوا عيسى باوان الله نيكو من زون الله ني wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa kalmar Allah ce da Allah ya saka wa maryam wa ruhun min annabi isa ɗaya ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta wa annal jannata haqq ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce wan nar haqqun ya tabbatar da cewa wuta gaskiya ce adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna duk irin aikin da yake aikatawa ko kuma Allah zai shigar da shi aljanna duk irin kankanta ayyukan shi na alheri wannan hadisi kamar yadda nake bayyana sau da dama in mun zo munasaba shi nakan ce malamai su ne mishi fassara guda biyu adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna duk irin mugun aikin da yake matukar ya faɗi la ilaha illallah to sai a ce kenan anan ana son a nuna girman la ilaha illallah ne na haka komi daren dadewa duk wanda ya faɗe ta to sai ya ainihin shiga aljanna to kaga a nan ma karka fahimci kenan ka je ka aikata komai hadisin yana ce maka in dai kana da la ilaha illallah zaka shiga aljanna wannan kuskure ne na biyu adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal duk kankantar sauran ayyukan shi na alheri da suka shafi sallah azumi zakka hajji duk kankantar su to zai shiga aljanna saboda girman la ilaha illallah abin da da su waɗannan hadisai suke so su bayyana mana shine me girman la ilaha illallah da irin yadda take kankara zunubai da yadda take ɗaukaka darajoji da kuma yadda take kai mutum aljanna komai daren daɗewa wannan baya nuna cewa wanda ya faɗi la ilaha illallah ya aikata wasu laifuffuka waɗanda ba su rusa la ilaha illallah baya nuna cewa ba zai shiga wuta ba zai iya shiga wuta in Allah ya nufi ya azabtar da shi dangane da waɗannan laifuffuka amma abin da ake nuna maka saboda girman darajar la ilaha illallah in ya shiga wutar ba zai dawwama ba Allah maɗaukakin sarki zai iya fitar da shi da gwargwadon lokacin da ya nufa da gwargwadon lokacin da ya ga ya dace ya cece shi ta hanyar bayan Allah ko annabawa ko wasu salihai ko makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to waɗannan suna daga cikin ainihin wato hadisan da idan ka karanta su zaka ga cewa eh suna bayyana girman la ilaha illallah da kuma cewa wannan la ilaha illallah in aka faɗe ta ba a warware ta ta hanyar shirka ko kafirci ko ridda ba to ita ce irin imanin da ake maganar zai shigar da mai shi aljanna don haka a waɗannan zamunna da muke ciki zamanin da Allah ya aiko fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka yi imani da Allah shi ɗaya ba shi da abokin tarayya ka yarda cewa annabi Musa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ka yarda annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma ba ɗan Allah ba ne amma ka kafir cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan imanin ba zai kai ka ga aljanna ba amma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan imanin zai iya kai ka aljanna to amma ana magana ne a yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama imaninka da annabi Musa da Isa da sauran annabawa gaba ɗaya bai isar maka wajen shigar da kai aljanna ba har sai ka hada da imani da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am bayan da imam muslim ya kawo wannan sai ya sake biyo baya da wannan isnadi wanda muke ishara cewa gashi nan al'amash yayi riwaya daga Abu Salih din yace wa haddathani Hajjaj ibn Sha'iri wal Qasim ibn Zakariya qala haddathana Ubaydullah ibn Musa an Shayban an al-A'mash an Abi Salih an wa Abi Sufyan an Jabir qala قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا kaga a cikin wannan isnadi imam muslim ya samo wannan hanya ta hanyar malamin shi mai suna hajjaj ibn sha'ir wanda mun sha bayani a baya cewa asalin cikakken sunan shine hajjaj ibn yusuf ibn hajjaj al-saqafi al-baghdadi abu yaqub thiqatun hafiz wal qasim ibn zakariya imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga malamin shi hajjaj dan sha'ir da kuma al-qasim dan zakariya قال وأن malamai biyu suka ce حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى يا كرنت دمو حديث دا يسامو shi an shaiban daga ainihin malamin shi mai suna shaiban shi kuwa shaiban ya samu wannan hadisi an al-a'mash daga malamin shi al-a'mash a'mash an abi salihin wa abi sufyan kaga a cikin waccan riwaya a'mash ya ruwaito hadisin ne kadai daga abu sufyan ko to anan kuwa ya hada hadda ainihin abu salihin da wannan ne za ka ce intafat tablis wancan tablisancin da ake tsoro ya faru to in Allah ya so ya kwaranye ya ƙare an jabirin daga jabiru ɗan abdullahi al-ansari qala jabir yace qala nu'man ibn fawqal nu'man dan fawqal wani mutum ne daga cikin ainihin sahabbai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ya manzon Allah bi mislihi sai ya ambaci irin waccan ainihin bukatar da ya faɗi cewa idan da zai tsaye da sallolin farilla ya ainihin halatta haramun ya haramta halal shi kenan zai shiga aljanna manzon Allah ya ce mishi i wa za da fihi a ciki sai ya ƙara da walam azid ala zalika shay'a bayan waɗannan ba zan ƙara akan komai ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi tabbas wannan mutum ya tabbata zai shiga aljanna insha Allah ta'ala ko wata ma'ana makamanciya haka ina fata an gane to kun ga a tsari na malaman hadisi yanzu in ka je fa waccan riwayar ita ce muslim ya fitar da ita da lafazinta amma wannan yanzu da ya ce bi mislihi ba za ka ce akhrajahu ko rawahu muslim ba sai dai ka ce ashara ilaihi muslim ashara ilaihi muslim na fata an gane ga tana ainihin mala yake cewa al-imam ibn manda shi ya fitar da ita a cikin littafin kitabul iman kitabul iman na al-imam al-hafiz ibn manda kun gan shi nan kamar da na gabatar da shi a wancan lokaci ko ni daɗaɗɗen malami na professor ainihin Ali Nasir Fakihi a Madina ya yi tahqiqin shi amma wannan ba wannan tahqiqin bane wancan tahqiqin shine mai mujalladi biyu a cikin wannan littafin al-Imam Ibn Manda ya fitar da shi da cikakkiyar ainihin wato riwayar amma za ka ga duk lafazin ɗaya ne ko kuma kusan ma'ana ɗaya ce inda ma yanzu ana so a nuna maka malaman hadisi ko sun ruwaito hadisi ta wata hanya musamman in ya zama akwai wani abu da ake gani na shakka ko gargada sai su sake kawo wata hanya wadda take makamanciyar waccan sai su tokar waccan sai su tashi sai su haɗu sai su yi ƙarfi kenan na fata an gane wa haddathani salamatu ibn shabib haddathana al-hasan ibn a'yan a'yan haddathana ma'qil wa huwa ibn ubaidillah an abi zubairi an jabirin أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا wannan riwayar ita kuma imam muslim ya samo ta daga malamin shi mai suna salamatu dan shabibin shi ko daga nashi malamin mai suna alhassan dan a'yan shi ko daga nashi malamin ma'akilu dan ubaidillah ma'akil sai ya ce an abu zubair daga abu zubair abu zubair kuma ya ce an jabir daga jabir to abu zubair shi ma in ya ce ainihin an to malamai suna ainihin kyamar wannan riwaya tashi saboda shi ma yana da ɗabi'a ta irin waccan rufa-rufa ta tadlisanci gashi kuma abin da ya faru ne anan kuma gashi a cikin sahihu muslim ce yanzu idan ka ɗauki jimilla amsar tattanawa sai ka ce yanzu haza mahamulun ala annahu masmu' هذا مسموع أو ثبت سماعه في طريق أخرى هذا جواب النووي الجواب العام لكن نحن بكوننا طلاب العلم نحتاج بجواب شاف كاف في هذا الموضوع إن شاء الله نناقشه فيما بعد daga ainihin abu zubair daga jabir yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqal wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da shi أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات أم أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات me kake gani idan na yi salloli waɗanda suke na farillai ne wa sumtu ramadana kuma na ainihin azumci ramadan wa ahlaltul halala sannan na halatta halal wa haramtul harama sannan na ainihin haramta haram wa lam azid ala zalika shay'a ban ƙara komai ba akan haka أدخل الجنة زن شقاء الجنة قال نعم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي قريبا قسكي قال في متن يتي والله لا أزيد على ذلك شيئا نارا إذا الله نيكو بزن قال كومي أكن هكذا مسألة فرقو كبير نجا منا مال محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير الأسدي المكي أم فهمت؟ abinda malamai suka tabbatar dangane da wannan malamin shine abu zubair dukkanin wata ruwaya da za ka ji an ce an abu zubair an jabirin ko ma ka ga wane ne almajirin abu zubair idan almajirin abu zubair laif ibn sa'adin ne malamai suka ce to ruwaya sahihiya ce mutulaka amma ma damar ba laifi dan sa'ad ne ya karɓo hadisin daga abu zubair ba kama a nan to malamai suka ce wannan riwayar dole ne a tsaya a bincike ta wasu riwayoyin sun tabbata wasu kuma riwayoyin ba su tabbata ba za mu je wata gaba wadda insha Allahu ta'ala za mu tattauna matsalolin nan dangane da ainihin wato riwayoyin abu zubair daga jabir da ke cikin sahihu muslim idan aka zo kan gabar ɗaya daga cikin misalan ire-iren waɗannan waɗanda sun tabbata cewa babu wata hanya da ta tabbata abu zubair ya ruwaito wannan sai ita wannan ɗin wannan dai bayanin da malam yake cewa anna abu zubairi mudallis kama sabaqa anifin fi tarjamatihi wa la yuqbalu minhu ma an ana an jabirin ka hadha hadis illa idza kana min riwayati lays ibn sa'ad anhu innaha masmu'a min jabirin kama taqaddama fi qissatihi ma'ahu fi tarjamati abin da ya faru Abu Zubair da ya gama karatun shi kaf Laif da ya gama karatun shi kaf a wurin malamin shi Abu Zubair ya san malamin nashi yana da wannan ɗabi'a ran da ba su rabu sai ya ce mishi algafata malam waɗannan hadisai da ka karantar da ni dukkanin su kunnen ka ya ji daga bakin Jabir sai malamin ya ce a'a sai shi almajirin nashi mai sai miƙa mai biro sai ce algafata malam kai mun alamar waɗanda ka ji ga littafin sai ya miƙa sai mishi alama na ji wannan na ji wannan na ji wannan sai shi lai sai ya zauna sai ya kwafe waɗannan hadisai da malamin ya tabbatar mishi ya ji su daga jabir sai ban mai asalin littafin da ke cuɗanya da waɗanda ya ji da waɗanda bai ji ba ɗin da haka sai zama kenan lais dukkan hadisin da ka ji ya ruwaice shi daga abu zubair daga jabir to me ya faru ya ji shi ko da ka ji an ana kawai ya ji ina fata an gane amma kun ga wannan riwayar da muke karatu a kai ba daga abu ba daga lais ba ce to fa kaifa akhraja lahu muslimun huna bil an'ana me ce amsa gashi muslim ya fitar da shi قال أجيب بأنه لم ينفرد به بل تابعه أبو صالح وأبو سفيان كما في السند الماضي كرك من تاوانا حديث لما يكي كرن تاواشيني حديث تن عامش تو أي أبو الزبير بي كرأيت در رويتوش با كما يد مكا جاء تكين وچا رواية عامش من جاء أبو صالح السمان دا أبو سفيان دكا ننس سر رويتو وان دا أنما من جاء الماجر عامش فتنبه haka sai ka faɗaka a ƙarƙashin wannan wannan hadisin sahihi amma da baka dubi zahirul isnad fa zahirul isnad abbas lakin al hadis sahihun babu bayani babu bayani arkan al islam wa da'aimihi al izam babin da ke bayani akan rukunan musulunci da kuma gimshiƙan musulunci waɗanda suke manya-manya abin da ake nufi da rukunai a nan da kuma ya kawo da da'aim su ne gimshiƙai za ka ɗauki kamar gini ne dukkan gini yana da filoli waɗanda suke tsaye da shi kuma yana da bangaye waɗanda suke rufa ainihin kowane ɓangarori na ginin abin da wannan babin zai karantar da mu su ne waɗanne bangaye ne waɗanda suka rufe addinin musulunci ya zama gida mai zaman kanshi waɗanne durkoki ne suke ɗauke da addinin musulunci wanda da su ne musulunci ya zama addini tsayayye da ƙafafuwan shi shine wannan karatun zai bayyana mana قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني حدثنا أبو خالد يعني سفيان بن حيان ابن حيان الأحمر عن أه؟ سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan hadisin daga al'im'a daga sahabi abdullahi dan umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda ƙala ya ce duniyar islamu ala khamsa an gina addinin musulunci akan rukunai biyar ne ala an yi wahidallaha a bisa a kaɗaita musulunci shine rukuni na farko kaɗaita musulunci ala an yi wahidallaha haka ne ko an yi wahadallaha an yi wahadallaha a kaɗaita Allah shine rukunin farko kun ji abu na farko da musulunci ya ginu a kan shi wa iqamis sala da kuma tsayi da sallah wa ita zaka da kuma ba da zakka wa siyami ramadan da kuma azumtar ramadan wal hajji da kuma hajji فقال رجل sai wani mutum ya ce wa abdullahi dan umar alhajji wa siyami ramadan hajji da azumin ramadan qala la sai ibn umar ya ce ba haka na ce ba siyami ramadan wal hajj na fara gabatar da azumin ramadan ne sannan hajji dan haka kar ka sauya min yadda na faɗa maka haka ba sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haka na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ambaci azumin Ramadan sannan kuma ya ambaci hajji amma ba ya fara ambatar hajji bane sannan ya ainihin wato ambaci azumin Ramadan wannan hadisi na farko yana tabbatar mana da abubuwan da musulun ya kulla babu a kai cewa rukunan musulunci da kuma ginshiƙan musulunci guda biyar ne a ɗayanta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine na farko yarda da Allah maɗaukakin sarki cewa shi kaɗai ne game da abin da ya shafi halittu da yi Allah ne da wani abokin tarayya da ya taya shi ko da taimako ko da aiki ko da shawara ko da wata gudunmawa kowace iri game da ayyukan shi wannan shake kira tauhidin rububiyya sai kuma tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ɗaya ne game da duk ibadojin da kai kuma za ka yi mishi in ka zo bauta mishi kar ka haɗa shi da kowa annabi ko mala'ika shehi ko wali dutse ko iki sannan ka tabbatar da cewa Allah na da wasu kyawawan sunaye da wasu siffofi maɗaukaka waɗanda shi kaɗai yake da su ba shi da abokin tarayya a kansu lallai aka samar da wannan an samu ginshiƙi na farko an samu jigo na farko daga cikin jigajigan addinin musulunci sai kuma tsayar da sallah wanda mun bayyana a baya abu na farko shine ka iya yin sallar ka yi ta akan lokaci a cikin jama'a sannan ka yi ta da natsuwa da tsoron allah da aka nema daga gare ka sannan sai bayar da zakkar dukiyarka da gwargwadon yadda dukiyar take sa'annan sai kuma in Allah ya raya ka zuwa watan Ramadan to akwai azumi 29 zuwa 30 sannan ni tashi ba da umarnin a Qur'ani ya fassara a wani wuri cikin suratul Baqara yake cewa wa atimmul hajj wal umrata lillah hajji da umra ku yi su cikakku ga Allah madaukakin sarki to sa'annan wannan hadisi sai ya tabbatar mana da irin yadda malaman farko daga cikin sahabbai suke da taka tsantsan wajen kiyaye wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lafazin shi tare da zaka zo ka ji nan gaba kaɗan abdullahi dan umar da kanshi ya ruwaito wannan hadisin ya fara gabatar da hajji sannan ya biyo baya da azumi amma kuma a nan ya ji wani ya canza kuma ya mai inkari malamai suka ce na daga cikin hanyoyin da za a bi a fitar da wannan rikicin sai a ce a wannan lokacin da ibnu umar ya karanto wannan hadisin haka ya ji shi haka ya karantar da shi dan haka bai yadda wannan almajirin shi ya sauya ba daga baya ya sake jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisin a inda ya gabatar da aikin hajji din akan ramadan dan haka kuma daga baya sai gashi ya ainihin wato ruwaice shi a haka din irin waɗannan abubuwan sun shahara game da sahabi abdullahi dan umar Allah ya ƙara mishi yarda a inda zaka ga in bai san abu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai kauce wannan abu in ya sani kuma zai dawo tabbatar da shi misali in ka karanta cikin sahihul bukhari da nan muslim za ga abdullahi dan umar in ya zo sallah yana daga hannu a wurin kabbar harama da wurin ruku'u da dagowa daga ruku'u da kuma in yayi tahiya ya tashi ainihin raka'a ta biyu amma baya daga hannaye kamar yadda yace annabi baya dagawa a tsakanin sujuda guda biyu ibnu umar ma baya dagawa har ya taɓa ganin wani yana ya nemi shi faɗa akan haka daga baya kuma sai ga abdullahi dan umar ya samu labari cewa ai annabi sallallahu alaihi sallama yana ɗaga hannu hatta a waɗannan wurare waɗanda shi yake faɗa akan an ɗaga ada kamar tsakanin sujuda da makamantansu sai kasance abdullahi dan umar in har ya ga wani yana yin sallah baya ɗagawa sai ya ɗauki tsakuwa ya jefe shi yana nuna mishi cewa ya rinka ɗaga hannun shi al-imam al-humaydi ya rawaito wannan a cikin littafin shi al-muslim Allah ya taimaka wannan hadisi na abdullahi dan umar yana daga cikin hadisai mafi inganci a musulunci Imam bukhari da muslim dukkan sun fitar da shi kamar yadda al-imam al-humaydi ya fitar da shi a cikin musnad haka nan al-imam abd ibn humaydin a cikin nashi musnad din imam ahmad ma ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musnad al-imam tirmidhi da nasa'i da abu nu'aymin da ibn khuzaima dukkanin su sun fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin mas'alolin da wannan hadisi yake dauke da su bayanu arkanul islam wa da'aimuhul izam wannan hadisi ya bayyana mana rukunan musulunci wannan yana daga cikin abubuwan da muke kiran kowaɗanne musulmi musamman malamai akan duk inda malamai suke su tsayu wajen karantar da mutane banda karantarwar soro da karantarwa ta aji a kuma samu karantarwa ta ainihin majalisul ilmi inda za a tara mutane ana karanta musu littafai irin waɗannan ba don koyo ba sai don a ji jimillar bayanin shari'a su da dama waɗannan abubuwan an sha zuwa wurin da za a zaunar da alhazai a musu tambayoyi na intabiyun aikin hajji sai su faɗi a tambayi dattijo ɗan shekara sittin ko saba'in cewa babar kunan musulunci za ka bayyana sai fara bayyana sarakunan ƙasar hausa wajibi ne mutane su san cewa addinin musulunci ya ginu ne akan wasu harsasai guda biyar na farko shine a bauta wa Allah shi kaɗai ka a haɗa shi da komai na biyu sallah na uku azumi na hudu zakka na biyar hajji waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar idan babu su to musulunci ba shi har ma wasu malamai sun alaƙanta wasu ɓangare daga cikin waɗannan ba za a karɓe su ba sai da wasu kamar irin su ibn mas'udi suna cewa kana da dukiyar da za ka yi zakka ka ƙi yin zakka amma ka zage kana ta sallah sai suka ce sallar ka ba a bakin komai take ba ka zage da yin ainihin sallah amma ba ka azumi azumin ka ba a bakin komai yake ba ka zage da yin azumi kuma ba ka sallah sai aka ce to azumin ka ba a bakin komai yake ba a kana ta sallah amma baka azumi to sallar ka ba a bakin komai take ba saboda haka waɗannan rukunai ne waɗanda kamar yadda muka ce an kwatanta su da gini duk yadda gini ya kai matuƙa wajen rufa maka asiri da ɗumi in aka ce bango ɗaya daga cikin bangayen ginin sun faɗi za ga cewa sauran bangayen za su waye gari ba su da ma'ana don haka rukunan nan na musulunci gaba ɗayansu suke tafe tare Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. ومنها أنه يفهم من ظاهر الحديث أنه لا يكون الشخص مسلما عند ترك شيء من هذه الأركان تكيكم كما يدى مكفدي ظاهري أنا فهمت cewa mutum ba zai zama musulmi ba kenan in ya bar ɗaya daga cikin waɗannan rukunai na fata an gane wa qad ikhtilafa fi dhalika wa sayati tahqiqul khilaf fi dhalika fil mas'alati taliya insha Allah ta'ala ina matsayin musulmi ya yarda da kalmar shahada amma ya kafirce wa sallah amma yana ainihin azumi yana tsaka ya aikin hajji za mu tattauna wannan mas'ala kamar yadda ka ji mun fara ishara a kanta insha Allah wa minha anna hadhihi al-ashya al-khamsa min furud al-a'yan la tasqutu bi iqamati ba'd al-mukallafina 'an al-baqin waɗannan ibadoji da ka ji guda biyar an lissafa ko to kowanne musulmi ana neman shi da sai ya aikata babu wani wanda zai wa wani sallah ba wani wanda zai faɗi kalmar shahada a madadinka babu wani wanda zai azumi a madadinka aikin hajji ne aka samu wani na iya wani saboda larurar tsufa ko kuma ainihin ya rasu bai samu damar yi ba wa minha anna hadha alhadisa aslun azimun fi ma'rifati ad-din wa alayhi i'timaduhu wa qad jama'a arkanahu kullaha wannan hadisi na daga cikin hadisan da suka bayyana wato cewa addinin musulunci addini ne wanda yake ya haɗu akan ainihin wato wani tushe wanda yake mai girma kuma wannan hadisi babban madogara ce wajen sanin ainihin wato rukunan musulunci domin ya tattaro musu- rukunan musuluncin gaba ɗaya ومنها أن فيه جواز إطلاق رمضان دون إضافة لفظة آه، شهر إليه وتمسألة جماعة يا هلتك تشي رمضان كوسيكا تشي وتر رمضان أنسى موسى ترارو كأن دقتك ما لم يسنشي بي هلتك تشي نا أزمت رمضان با سيديك تشي نا أزمت وتر رمضان كما يدفك تشي بي هلتك تشي نا سلاتي أتما با سيديك تشي نا سلاتي سلر أتما wato sun dubi lafuzza ne lafazin ramadan da larabci literal meaning ma'ana shi kawai zafi ko huci ko tururi duk yana ɗauka to sai suke ganin cewa an ka ce sumtu ramadan ka ce na azumci zafi kenan da haka sai suka ce bai halatta ba sai dai ka ce sumtu shahara ramadan na azumci watan ramadan amma wannan magana kuskure ce dan a cikin hadisin mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ramadan kai tsaye ba tare da ya hada da shahar ba malai yace wa huwa al-haqqu alladhi alayhi al-jumhur wannan magana ita ce daidai wadda mafi yawancin malamai suke akai khilafan liman mana a zalika sabanin waɗanda suka ainihin kan haka din wa sayati tahqiqul qawli fi zalika fi mawdu'ihi fi kitab as-siyam insha Allah ta'ala in mun je babin azumi za a sake tattauna wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai minha annahu yustafadu min inkari ibn Umar ala ar-rajul fi taqdimihi al-hajj وقوله هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكد أداء الحديث باللفظ وقد سبق في شرح المقدمة بيان اختلاف العلماء في ذلك وترجيح قول الجمهور بجواز الرواية بالمعنى بشروطه لكن الأولى المحافظة على اللفظ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه wannan hadisi tunda muka ji wani ya kawo hadisin ibnu umar ya sauya lafazi ibnu umar ya ce a'a ka tsaya idda annabi ya- yadda na ji daga annabi kawai kar ka ƙara kar ka rage kar ka sauya kar ka kwan gaba kwan baya malai ce wannan hadisi kenan yana nuna wata babban mas'ala wadda an tattauna ta a can baya mas'ala ita ce riwayar hadisi da ma'ana ya halatta ka ruwaito hadisi da wata lahaja ka bada shi da wata lahaja misali a sakwatanci a sakwatanci sai a ce maka kusu kai sai ka je ka ce bera ka faɗe shi da kananci ko ka faɗe shi da makamanta ko kuwa lallai sai dai ka isar da shi da kusu in ya so su waɗanda ka gayawa ka fassara musu menene kusu amma kai ba za ka sauya ba malamai suka ce in har ka kware da larabci kuma ka saba karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ya baka kyakkyawar gogewa to in ka ainihin sauya lafazin ta hanyar kawo kalmar da ka san ta dace babu laifi amma banda wajen addu'o'i da zikirori wajen addu'a da zikiri kamar yadda a kira'a bai halatta ka canza sunan ar-rahmanu da ar-rahim ba ba za ka zo karatu ka ce bismillahir rahimir rahmani ba ba za ka zo kira'a ka ce bismillahir ghafuril aziz ba ba za ka canza ba ko suka ce to haka wajen zikirori da addu'o'i amma wajen ba da labari ko kuma wasu abubuwa makamantan haka babu laifi in har ka kula da waɗannan sharuɗa za ka iya sauya lafazin amma fa ka tsayu akan lafazin annabi ya fi saboda annabi yana cewa Allah ya haskaka wa mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya isar da ita kamar yadda ya ji ta domin so da dama wani zai ɗauki ilimi ya kai shi ga wanda ya fi shi fahimta ilimin wani lokacin kuma ma ba malami ba ne wani sai ya ji wani karatun ya rike amma da ya je ya yi karatun a gaban malami shi malamin ya sama ana karatun fiye da shi wanda ya kawo Allah ya taimaka ومنها أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص مف- منطوق القرآن sannan wannan hadisi yana nuna cewa idan aka samu wata magana wadda ainihin wato alkur'ani ya faɗe ta to hadisi zai iya zuwa ya ƙara sharhi a kanta ko kuma ya takura wani abu wanda a zahiri za a ji shi a buɗe a cikin alkur'ani din لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر kaga dai a jumillance shi hadisin nan yana nuna duk wanda ya tsayu ga waɗannan abubuwan guda biyar kalmar shahada sallah azumi zakka hajji shikenan ya tabbata cewa musulmi wa mafhumuhu anna man lam yubashirhu la yasihu imanuhu to abin da ake fahimta shine duk wanda bai rike waɗannan abubuwan ba to imanin shi bai inganta ba wa hadha al-umum makhsusun bi qawlihi ta'ala to sai dai kuma wannan abin da kake iya fahimta ko to an samu aya wadda ta zo ta fito da abin karara take cewa wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum ina fata an gane alama ta karrara fi mawdu'i mana waɗanda suka yi imani kuma zurriyarsu ‘ya'ya da jikoki suka biyo su akan imanin nasu shikenan sai mu haɗa su da zurriyar tasu a cikin aljanna kaga a zahirin ayan nan yana nuna imani da Allah tsayawa tsantsa ko da ba a samu sallah ko azumi ba zai iya amfanarwa haka ne hadisi ya tabbatar da haka a cikin riwayar ibnu majah da musnadul imam ahmad amma duk waɗannan ina gaya mana ana son a bayyana maka falalar kalmar imani ne da kalmar shahada baya nuna cewa tunda ka ji cewa la ilaha illallah za ta amfanar maka koda kana zina kana shan giya sai ka ce to ai shikenan bari ka je kai ta zina kai ta shan giya ko kuma bari ka je ka aikata komai tunda dai har ka faɗi la ilaha illallah faɗin haka ko kuma yin haka dalili ne akan baka san mutuncin la ilaha illallah din ba ana son a nuna maka darajar kana da kuɗi kana da omo a gida dalili ne akan shi kenan duk inda kaga kwatami sai ka fada ciki da hujjar cewa ai kana da katan din omo a gidanka ba dalili bane saboda haka musulmi ku kiyaye saboda kai musulmi ne ka dauka cewa ai kana faɗin la ilaha illallah ai kana karanta alqur'ani saboda haka duk shigantakar da kai kana ganin cewa musulunci zai baka cover wallahi alazim zaka rena kanka domin dalili ne akan cewa musuluncin ma baka san darajar shi ba ke na fata an gani sai sa ka ji a can wancan da yake cewa idan ya ainihin wato bauta wa Allah baya shirka ya tsaye da sallah ya kaza ya halatta haram ya haramtar da halal ya ya halattar da halal ya haramta haram ma'ana dokokin Allah sai ka tsaya akan su sannan kalmar shahada za ta amfana maka Allah ya taimaka haka dai malam ya ta kawo waɗannan ainihin wato bayanai dangane da waɗannan hadisai don ka san falala ta imani da kuma girman la ilaha illallah da kuma muhimmancin cewa da gaske in kana girmama la ilaha illallah to duk waɗannan ainihin wato ƙa'idoji da aka sharɗanta maka na kula da sallah azumi hajji da zakka da sauransu dole ne duka kiyaye su Allah ya taimaka sa'annan za ka rinka ganin a cikin waɗansu hadisai kuma sai ka ji ana cewa inna ra'asal islami inna ra'asal amri al islam وعموده وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد kaga anan kuma kaga ga jihadi ana magana idan babu jihadi babu ainihin kare mutuncin musulunci sai a waye gari a watsa watsa da musulunci don haka wajibi ne jihadi kuma domin da shi ne ake kare addinin musulunci to waɗannan nassoshin galibi su kuma an yi violate ma'anarsu an karya ma'anarsu ba a tsaya an fahimce su ba saboda kafirai abin da suka ɗauka da zara an ce jihadi kawai abin da ake nufi yaƙi da dama su ma matasa sai suka ɗauki da an ce jihadi kawai yaƙi ake nufi jihadi yana da matakaiya waɗanda matakin farko na jihadi shine bayan ka yi imani to kai aiki da musuluncin da Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka da imani da shi sannan yaɗa shi to sa'an nan kuma ƙoƙarin jawo waɗanda ba sa cikin shi a cikin shi waɗannan su ne matakai na farko na jihadi idan ka samu damar wannan tana ci gaba shikenan baka ba yaƙar wani domin kana yin musuluncin kana kuma iya yaɗa musuluncin to waye za ka yaƙa wanda za ka yaƙan shi yana zuwa yana shiga addinin musulunci ma'ana waɗanda za ka yaƙan suna fitowa suna shiga addinin musulunci amma a lokacin da ka tayama addinin musulunci aka hana ka to a wannan lokacin kuma kana da ɗayan matakai guda biyu matakin farko shine ka musulunta ka tayar da za ka bauta ma Allah baka ce dole kowa sai yayi ba amma kai tun da ka musulunta dole za ka yi sai wani ya ƙoƙarin hana ka da ƙarfin iko ko da ƙarfin mulki ko da ƙarfin yawa to matakin farko sai ka dubi kanka za ka iya tashi ka kara kanka kuma wannan ka yi maganin shi in aka ce maganin shi ba wai kawai ka hana shi ba a'a za ka datse shi datsar da har abada ka gutsure shi kenan in za ka iya haka wajibi ne ka yi idan ko ba za ka iya haka ba to sai ka gudu da addinin ka shine hijira da haka jama'a ku kiyaye waɗannan su ne matakan addinin musulunci matakin farko kai ka musulunta mataki na biyu ka yi aiki da musuluncin mataki na uku ka kira ka yada addinin musuluncin to sai duk ka samu waɗannan abubuwa suna gudana ba za ka zare kan sakali tsakaninka da mutane ka ce za ka yaƙe su ba to amma suka ce ba za ka yi addinin naka ba ba za ka yada addinin naka ba shine sai ka dubi za ka iya tashi ka hallaka waɗannan mutanen ka kashe su gaba ɗaya in za ka iya yin haka to abin da yake wajibi a kanka kenan idan ba za ka iya yin haka ba sai kai gudun hijira da addininka to da yawancin waɗannan matakan saboda kasantuwar ana ta karanta ayoyi da hadisai ba a duba yaya tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake galibi sai kaga ana fassara matakan da kuskure galibi sai mutane suke fahimtar ranar farko ne in ka zo kawai za ka fara yakan mutane in ka tambayi mutum sai ce ga hadisi cikin bukhari da muslim annabi ya ce uridu an umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane saboda haka shi sai ya dauka matakin farko kenan to da sai ka tambaye shi ranar farko da annabi ya zo ya kar mutane ya fara yi ko kuwa yaya yayi yadda annabi ya shi yake nuna mana ma'ana ta gaskiya ta waɗannan nasoshin a lokacin da suka hana annabi yin addini sallallahu alaihi wasallam suka hana shi yadawa da yawaye gari ba shi da karfin da zai iya tinkara su ya tinkare su da shi da jama'a shi sai suka gudun hijira suka gudu da addinin su da suka je suka samu ikon su zo su bauta ma Allah a Makka suka tawo aka sake hana su fa shine sai suka yi yunkuri suka ga yanzu sun hadu sun yi karfi da suka zo sai da suka kwantar da duk wanda yake a tsaye a Makka to waɗannan matakan su ne matasa ba sani ba galibi a yau saboda ƙarancin malamai na sunna da suka fassara musu alkur'ani da sunna a daidai galibin abin da suke gani shine da zarar an hana ka addinin ka shikenan sai ka tayar da yaƙan waɗannan mutanen koda daga ƙarshe da an fara yaƙin za a hallaka ka wai sai ka ce ai kayi shahada sai a ce to yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya hijira a wannan matakin kai kuma ka ƙaddamar da yaƙi ka bata kenan ko baka bata ba ka bata don ka saba wa tsarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka matasa ku kiyaye rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce take fassara mana alqur'ani da sunna Allah yake laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wanda da yake fatan ya haɗu da Allah salin alin rana alkiyama yake ambaton Allah da yawa to ya ɗauki manzon Allah shine abun koyin shi manzon Allah da shi ne za ka rinka fassara halayen da duk ka samu kanka a ciki saboda babu wani abu na rayuwarka da zai faru wanda yake fiye da haka bai faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to duk abin da ya same ka sai kaga a wannan irin yanayin da ya samu annabi ya yayi saboda haka matasa ku daure hadda qur'ani ba tare da ka san ma'anar shi a wurin malamin sunna ba babban matsala ce wadda bata gaza daga matsalar jahilci ba sanin hadisi ba tare da ka koye shi a wurin malamin hadisi ba fitina ce wadda fitinar bata gaza fitinar jahiltar rashin hadisin ba domin yanzu ga hadda qur'ani nan ko ina matasa suna yi ga hadisai nan suna ta buɗe riyadu salihin da arba'un hadis da sauran tafan hadisai suna karantawa amma matsalar ita ce waye ya koyar da su wane ne ya nuna musu ya ake fassara kaza wane ne ya karantar da su ma'anar kaza wane ne ya karantar da su ilmomin da ke kewaye da alqur'ani da hadisi jama'a an fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka wa haddathana sahal ibn usman al-askari haddathana yahya ibn zakariya haddathana sa'ad ibn tariq قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سعد بن عبيدة السلمي يا كربو صحابي عبد الله بن عمر abdullahi dan umar ya ce anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina addinin musulunci a bisa dirkoki ko gimshiɗai guda biyar ala an yi ubadallahu wa yukfara bima dunahu ka'ida ta farko da addinin musulunci ya gino akan ta ita ce a bauta wa Allah a kafircewa duk abin da yake ba Allah ba ka'ida kenan ba zai taɓa yiwa a haɗa biyu ba kana bautar Allah kana bautar wani wanda ba Allah ba zai taɓa yiwa ba dole ne a bauta wa Allah tsantsa kar a haɗa shi da komai ku kiyaye wannan da zarar ka haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani shikenan bautar Allah ta lalace da zaran kana bautar Allah baka kafirce wa duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba to wannan ainihin ibadar taka ta Allah ba ta da kima ko misqala zarrati saboda haka jama'a ku kiyaye Allah ɗaya ne shi kadai ake bautawa wanda di yace Allah biyu ne ya kafirta wanda di yace Allah uku ne ya kafirta wanda di yace komai Allah ne ya kafirta Allah kwaya ɗaya ne wa ma min ilahin illallah وما من إله إلا إله واحد Allah abin bauta ƙwaya ɗaya ne in har za ka bauta mishi to sharaɗi ne duk wani wanda ake bautawa da ba shi Allah ba kuma sai ka kafirce mishi sannan wa iqamis sala da kuma tsaida da sallah wa ita zaka da kuma bayar da zakka wa hajjil baiti da ziyarar ɗakin Allah wa saumi ramadana da kuma ainihin azumtar ramadan kun ga hadisin da nake cewa gashi abdullahi dan umar ya ruwaito shi da kanshi ya gabatar da hajji akan azumin ramadan a can kuma wani ya gabatar da hajji akan azumin ramadan ya mai inkari shine malamai suka ce a zahiri a lokacin da ya wancan inkarin to bai samu wannan riwayar ba ne don haka sai ya tsaya akan abin da ya sani kuma ya karantar da abin da ya sani kuma bai yarda a sauya akan haka ba Allah madaukakin sarki ya ce masa قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس أتكلم أن الرواية ود عبد الله بن عمر آئنش دجيكو كينش سكا كربو دجريشي yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce an gina musulunci akan rukunai biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to ba za ka iya shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba sai ka san Allah hanyar da ake sanin Allah kuma kwaya ɗaya ce ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a sanin Allah ta wata hanya kaf sai wannan hanyar duk lokacin da kai da kanka kace za ka san Allah ba ta hanyar manzon Allah ba to ka kama hanyar bata domin kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutane suna kan ainihin jahilta Allah madaukakin sarki saboda haka suke da aqidu iri-iri game da Allah madaukakin sarki lokacin da aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abu na farko da manzon Allah ya bada muhimmanci shine sanar da mutane wane ne Allah shi yasa wani lokacin har mutanen Makka suka tambaye shi to tunda ka ce duk allolin mu ƙarya ne yaya Allahnka na gaskiya yake shine Allah ya saukar mai da kul huwallahu ahad ka ce musu Allah ɗaya ne guda ne Allahu samad shi kaɗai ake nufi da bukata ba wanda ke iya biyan bukata sai shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kamar shi wannan shine ainihin bayani dangane da Allah madaukakin sarki dan haka ya zo cikin hadisin bukhari cewa wanda duk ya karanta kul huwallah za a rubuta mishi lada kamar ya sauke ɗaya bisa uku na alqur'ani domin alqur'ani gaba ɗaya in ka dube shi za ka raba shi uku ne kashin farko tauhidi ne kashi na biyu labarai ne kashi na uku kuma shari'o'i ne duk inda kake karatun qur'ani ayar idan ba tauhidi take bayarwa ba to tana magana dangane da tarihi ne in ba haka ba tana magana dangane da shari'o'i ne kaga kenan ashe tauhidi shine ɗaya bisa ukun qur'ani kissoshin annabawa da magabata shine ɗaya bisa ukun alqur'ani halal da haram a yi a bari shine sauran ɗaya bisa uku to duk mutumin da ya karanta qul huwallah qul huwallahu tana daga cikin surori takaitattu kwarai da gaske amma wadda ta bayyana duk abin da ake neman a sani game da Allah madaukakin sarki to ƙa'ida ta farko jama'a sai ka san Allah tukuna sannan za ka shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi ita kuwa shaidawa daga zuci ne sa'annan gaɓoɓi sai su zo su tabbatar gaɓar farko da take fara shaidawa shine harshe ya buɗe baki ya ce la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka shaida cewa lallai muhammad bawan Allah ne kun manzon Allah ne kiran manzon Allah da bawa ba na ƙasa ba ce daraja ce mafi ɗaukakar daraja sallallahu alaihi wa alihi sallama domin Allah maɗaukakin sarki a wurare da dama ya kiraye shi da bawa ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna haula sarki ya tabbata ga Allah da ya ɗauki bawan shi da daddare ya tafi da shi masallaci mai tsarki mafi nisa daga ainihin masallacin Ka'aba kiran annabawan Allah gaba ɗayansu da cewa bayan Allah ba abin kunya ba ne kiran mala'iku ko danganta su ga bauta ba aibi ba ne Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun Isa almasihu da shi da mala'ikun nan manya-manya da ke kusa da Allah ba za su taɓa kunya ko kyamar a kiraye su bayan Allah ba don haka jama'a kiran manzan Allah da siffanta shi da cewa bawan Allah to daraja ce sannan wa rasuluhu kuma ɗan aiken Allah ne matsayin shi kenan wa iqamis sala da kuma tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bada zakka wa hajjin baiti da kuma ziyarar ɗakin Allah wa saumi ramadan da kuma ainihin azumin ramadan kaga duk waɗannan riwayoyi suna tabbatar da cewa Abdullahi dan Umar ya tabbatar da cewa babu shakka shi kan shi ya ruwaici riwayar da ta gabatar da hajji sannan kuma ta gabatar da azumi Allah ya taimaka قال وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ونمتن يتي وعبد الله بن عمر إن طاووس ألا تغزو بذاك إياك بني فقال سيتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أي ناجي من زن الله ينا cewa إن الإسلام بني على خمس مسلم يا جنو أكر ركني بير شهادة أن لا إله إلا الله شهادة باب بوتا دغسكيا سي الله وإقام الصلاة دتسيد صلى وإيتاء الزكاة دبايد زكاة وصيام رمضان دأزمت رمضان وحج البيت تكما زيارة لكن الله waɗannan su ne rukunan musulunci abin da ibnu umar ke kokarin ya nuna wannan mutum shine ko da ka ga bana yin yaƙi to ka dai ji rukunan musulunci ma damar na yi su to na kiyaye asalin musulunci wato asali waɗannan su ne dole a samu musulmi yana yana cikin ɗaya daga cikin su dole ne a same ka musulmi kana cikin kalmar shahada ko kana cikin sallah ko azumi ko zakka ko hajji amma dan an same ka baka cikin yaƙi to yaƙi kamar yadda muke faɗi abu ne da yake tasowa na larura amma waɗannan su ne asali kuma asalin ɗan adam ba tashin hankali ne asalin shi ba me asalin ɗan adam zaman lafiya da kwanciyar hankali to duk inda ka ji yaƙi to an shiga wani hali ne na tilas naka duk inda ka ga ana yaƙi ko ana tashin hankali bayan kwana biyu dole za a koma asali shine me shine zaman lafiya to yanzu wannan mutum na cewa Abdullahi dan Umar ba za ka je yaƙi bane ba ka jihadi ne sai ce a ka ji rukunan musulunci tunda na kiyaye su na yi asalin abin da ake kira musulunci babul amr bil imani billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shara'id dini wa du'a'i ilaihi babin da ke bayani akan umarni da imani da Allah madaukakin sarki wato a cikin wannan babi za mu ji ana umarninmu da mu yadda da Allah mu amince da Allah mu saki jiki da al'amarin Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan mu yadda da manzon shi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shara'i'id dini sannan shari'o'in addinin musulunci kaf mu yadda da su kar mu zaɓi wasu mu amince mu yi watsi da wasu kar mu aiki da wasu mu tozartar da wasu wa du'a'i ilaihi da kuma kira zuwa ga imani da Allah da manzon Allah da shari'o'in addini wannan su ne asalin musulunci kamar yadda na fara mana bayani a ɗansu kuma waɗannan su ne asalin matakai na jihadi ka yi imani da Allah da manzon shi ka yi aiki da dokokin musulunci sa'annan ka kirayi mutane zuwa ga haka idan ka zauna da jahilci kana cikin fitina idan ka samu ilimi ka ƙi karantarwa kuma wannan fitinar ta fi zama da jahilci don haka wajibi ne malamai su tashi su karantar da mutane da gwargwadon ikonsu haramun ne malamai su ba al'umma cikin jahilci kuma na daga cikin abubuwan da ya ɓarko musibu a ƙasashen musulunci kaf shine taqa'us wato waɗanda suka amsa sunan malanta sai su koma gefe guda dole ne wani ɗan magazo ya miƙe ta rashin kunya cikin jama'a ba don komai ba saboda mai saboda waɗanda suka cancanta su karantar sun ƙi tashi su karantar sai kuma su koma gefe guda sai ka ji suna tsegumi yau shekara ba ta wuce hudu ba mun je aikin hajji wani matashi ya miƙe a wata rumfa alhazai yana ta karantarwa yaro ne bai wuce shekara ashirin da biyar zuwa da bakwai ba akwai manyan malamai a ciki su sun yi kwanciyar su ba sa karantar da mutane sai ne suka koma gefe guda suna cewa duban shi mara kunya wai shi zai karantar da addini to shine da naji wannan magana suna faɗi shine sai na bari sai da muka natsu daga baya sai na je na same su na ce na ji ɗazu kuna cewa yaron nan mara kunya wai shi zai karantar da addini suka ce to rashin kunya ce ina kai karantar da addini sai na ce rashin ku ba ku tashi ba ne na ce yanzu shekara talatin da ta wuce kai na san tsohon principal ne na makarantar addinin musulunci shekara talatin shekara talatin da ta wuce shi principal ne kai baka karantar ba a lokacin kana principal na makarantar addinin musulunci shi ba a haife shi ba ma to kai baka karantar ba alhazai kuma sun tashi suna cikin jahilci shi kuma ya ga ya dan san wani abu shine ya tashi yana karantarwa daidai zai karantar kwaba zai yi ya rage dai shi dai yana yin abin da yake ganin ya cancanta ina da yaƙinin da kun tashi kuna yin abin da ya kamata shi din ba zai ba sai dai ya rike muku lasifika ko ya rike muku littafi sai ɗayan ya natsu ya ce gaskiya ne wannan ku ya ce insha Allah za mu gyara na ce to Allah ya taimaka da yawa ko a cikin waɗannan ƙasashen namu haka za ka ji malamai suna nan zankama a cikin soraye sun yi nif ba sa karantarwa barna in ta faru kuma sai su ce kaza barna ne to me yasa bida'iyan tun farko ba za su tashi su karantar ba sai su ce wai su ba sa son rikici wai su dan Allah suke wai su bariya suke wai su ba sa son jayayya su ba sa son kaza wai su ba sa son kaza me ya kai barna ta yawa a cikin aikin gwamnati me ya kai barna ta yawa a cikin siyasa me ya kai barna ta yawa a harkokin kasuwanci saboda malamai ba sa shiga sai ka shiga kasuwar garin ku kaf da za ka ga malamin garin yana da rumfa a kasuwar ba mun karanta tarihin me wannan littafin ga shi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani ɗoriya mun ji cewa yana da shaguna a cikin kasuwar garin yana fatauci yana kasuwanci malamai in ba su shiga cikin harkokin jama'a ba sun yi haƙuri da cutar wasu ina za su samu darajar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أه؟ خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم muminin da yake cuɗani da mutane su cutar da shi ya yi haƙuri ya fi alheri fiye da wanda baya mu'amala da mutane balle su cutar da shi saboda yadda al'amari ya lalace ba a san tarihin malaman musulunci ba a yau har ya zama wai aibi ne ake aibanta malaman da ake gani suna shiga kasuwa wai sai a ce wai me zai kai malami kasuwa me zai kai malami aikin gwamnati me ya kai malami ya yi kwangila me ya kai malami a gan shi a cikin siyasa to me yasa ku al'amari ba zai lalace ba abin da su mutane suke fahimta ita ce duk inda aka ce siyasa to corruption ne barna ce duk inda aka ce kasuwanci to haram ne duk inda aka ce aikin gwamnati to satar dukiyar gwamnati haka mutane suka fassara to wai sai suke ganin by this interpretation a ƙarƙashin wannan fassarar da wannan ma'anar me yasa malami zai shigar da kanshi cikin corruption barna satar dukiya kalla malamai su suka fara kafa gwamnati a musulunci su suka fara siyasa su suke kasuwanci sayyidina umar shine ya samar da ire-iren gwamnatoci da kake gani waɗanda a yau ake ganin su da hierarchy shugaban ƙasa gwamnoni ministoci commissioners ministries parastatals da sauran makamantan haka a zamanin sayyidina umar duk suna da wannan har database umar yake da ita ta ma'aikatan gwamnatin shi kaf wanda duniya ce ke kasar karkashin umar ba wai kasa ba ɗaya ba abdurrahman ibn aufin ɗan kasuwa ne sayyidina abubakar ɗan kasuwa ne umaru ɗan kasuwa ne usmanu ɗan kasuwa ne waɗannan dukkaninsu menene malamai ne cikin sahabbai sayyidina ali manomi ne idan malamai ba su shiga wannan harkar ba yaushe za a gyara ta abin takaicin kuma sai malaman su ce ba sa shiga amma kuma in 'yan kasuwa sun kawo musu zakka sai su karba idan 'yan bokon sun kawo musu kuɗi su karba idan 'yan siyasa sun ba su kuɗi su karba in ba su kujerun hajji kuma su karba an yi wannan ba sakifansi ba ne kuma wannan ba nifaka ba ce kuma ma'ana kana kyamar ka shiga aikin gwamnati ni kuma na je na yo aikin gwamnati in haramun ɗin ce na ɗibo na san maka kaci wajibi ne malamai su gyara waɗannan abubuwan wannan ba shi daga cikin tsarin malanta hatta a nan ƙasar hausa malaman musulunci nan waɗanda suka yi shugabanci su ɗan fodiyo suna kasuwanci suna noma suna kiwo wannan yana daga cikin wasiyoyin ɗan fodiyo to gaskiya saboda allah dole ne a samu gyara akan wannan kuma lallai kullum bahaushe na cewa ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi wannan gyaran zai fara daga kanku ne ku matasan yanzu idan har waɗancan duf'a waɗancan generations waɗancan da suka gabata na malamai sun zama haka ku yanzu a fara daga gare ku kana saurayi a ganka ka shiga jami'a duk wata sata ansa da ake sai a ga kai baka yi duk wata barna da ake gani ta neman 'yan mata da zuwa disco da cultism da sauran sai a gaba baka yi academically ka zama sound ka gawa makarantarka da first class ko tutu ko tuwan kowa ne ne a ɗauke ka aiki a ga zuwa aiki akan lokaci kula da aiki yadda ya kamata duk abin da ya kamata ka gani shikenan charity begins at home daga haka al'umma sai ta gyaru amma kun koma gefe guda saboda kyama kun ce shikenan ba za ku shiga ba sannan me kuke yi wajen samar da islamic system that can take over the corrupt system of the western world nothing ba kwa yin komai don samar da reformation gida ya lalace imma a gyara imma a rusa a je a gina wani ko makamantan haka al'amari ya lalace a ƙasa ya za a yi ƙasa ta gyaru dole sai ku shiga ku kawo gyara kuma gyara ka sani da cewa ba wai lallai ne kai a wannan rayuwa taka ta shekara talatin ko hamsin ko sittin ko ɗari sai ka yi gyara ba ka samar da wani abu a yadda za ka iya ina fata an gane amma a ce matasanmu ga sunan ustazai ba sa kasuwanci matasanmu ustazai ba ruwansu da siyasa ba ruwansu da aikin gwamnati ba ruwansu da komai mun ka je ka bincike shi ta karkashin ƙasa sai ga ta hanyar ma'aikatan gwamnatin yake ci ko ta hanyar 'yan siyasar ko ta hanyar kaza kuma ka nan naɗe gefe guda kai ka ce kana nan a masallaci ko kuma kai kana nan a cikin zauren ka ko kuma kai kana nan kai ustazu ne mai tsoron Allah duk tsoron Allahnka in kana cin haramun gaba ɗaya haramun ta yi blowing duk wani takawarka ta rusa duk takawarka ka karanta ibn rajab daga cikin abubuwan da ya kawo na ta'arifin wane ne ahlus sunna daga ce ahlus sunna daga cikin ta'arifi daga cikin definition na ahlus sunna sai aka ce wanda baya cin haram to ka ce haram yake nemowa kuma ya kawo maka kaci wajibi ne jama'a kusan cewa lallai inda da gaske ake gyara to sai an tashi an yi yankuri akan haka Allah ya taimaka na malam alaikum wanne na'am na'am na'am
na'am sai na ga isnadin du'ai ba ɗaya bane eh ba ɗaya bane a ɗaya ne mana a hadisin ɗaya ne eh hadisin ɗaya ne hadisin ɗaya ne to ai shine ake cewa shine muka ce ya zama kenan isnadin Abu Zubair menene kenan ya zama yana da rauni ya da'ifi kenan
kenan bacin an samu wancan hanyar kenan da wannan da wannan ya zama ba ba, ba madogara ba ƙwarai da gaske
قال حدثنا خل... آه، خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حول سند وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي عبد الله بن عباس الله يقارى مش يردايتي kabilar abdulkais sun iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah inna hadha alhayy min rabi'a mu ne waɗannan kabilu na kabilun rabi'a da kake ji qad halat bainana wa bainaka kuffaru mudar kafiran mudarawa sun shiga tsakanin mu da kai wato kafin mu iso gare ka akwai wasu baƙaƙen kafirai mudarawa waɗanda ba su da mutunci shi yasa ba ma iya zuwa gare ka فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام ba ma iya zuwa gare ka sai cikin wata mai alfarma daga cikin watannin da ba a yin yaƙi amma in muka ce za mu taho a cikin watannin da ba su ne watanni masu alfarma ba to waɗannan ƙabilu na mudarawa za su afka mana mu kuma mutanen ka ne mun yi imani da kai wa'azi da labarin ka ya je mana amma kuma ba ma iya zuwa gare ka saboda waɗannan kafirai suna tsakaninmu da kai watanni masu alfarma jama'a su ne watan ainihin wato rajab da watan almuharram da kuma watan zulhijja da watan zulqa'ada ta haka sai ka ce zulqa'ada zulhijja da almuharram da watan rajab watanni guda hudu waɗannan watanni tun a dokokin annabi ibrahim da isma'il ba a yin yaƙi a cikinsu sakamakon haka ainihin wato dokar ta tabbata a cikin addinin musulunci cewa ba a yin yaƙi a cikinsu to shine suke gaya wa annabi cewa in ba a irin waɗannan watanni ba ba ma iya isowa gare ka don haka yanzu mun sa